الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa wato a cikin littafin marasidul mafali na imam suyuti wanda yake bayanin alaƙa tsakanin farkon sura ko farko-farkon sura da ƙarshen sura ko da ƙarshe-ƙarshen sura wanda kuma mun yi bayani allah ya kaddare mun kai suratul jasiya mun kai karshen ta tashi suratul ahqaf yawwa ina fata an fahimta to al ahqaf suratul ahqaf yace budi'at an fara ta bi dhikri khalqis samawati wal ard da ambaton halittar samai da kasai wa khatamat bihi ta liƙe da shi ko wa khutimat bihi an ruhe ta da shi an gane ko tunda Allah ce ma khalaqar samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma shi ko can karshe awalam yaro anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'yi bi khalqihinna bi qadirin ala an yakhluqa mithlahu to wannan shine abin da ya kawo ajiya mun faɗi wata ka'ida za mu saki maimaita ta shine cewa duk surar da ta fara da huruful muqatta'a ambaton alkur'ani zai zo bayanta ba dole bane a ƙarshe sai ta yi zancen alkur'ani karara yana yiwa ta zo da shi ba a karara ba yana da kyau wannan ka'ida mai bayanin saboda wani iya diwa bai lafazin alkur'ani ba a'a tana yiwa ta ƙari da bayani kan alkur'ani mun gane wannan da ke ko yawwa abu guda za mu ƙara a nan shine cewa bayan bayanin halittar sammai da ƙasai an yi bayanin kafirai don an ce wallazi na kafaru amma unziru mu'ridun ko ba kadan bane sun kau da kai sannan aka yi bayanin annabci tun da kau da kai da suka yi daga annabta ta manzo sallallahu alaihi wa sallam su yarda da shi ba kuma a ƙarshe ƙarshen an ka zo da wannan dai har yanzu fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum tunda sun bijire kai musu gaugawa eh sai mu ƙara da wannan wallahu a'lam sura ta gaba sai suratul qital a wasu alkur'anai ana rubuta suratul qital a wasu kuma ana rubuta suratul muhammad duk ba matsala bane an ce fa idza unzil suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital can kuma walladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam akwai surorin da zaka iske suna da sunaye biyu wasu ma hiye da biyu sai dai sunayen waɗansu sun zo cikin nassoshi daban-daban su ake kira tauqifiyya yawa waɗanda nassi ne ya tabbatar da su akwai sunaye kuma ishtihadiyya za ka isa kone daga sahabbai aka same su to sai a yi sabani shin ana sa ma suna suna suna ishtihadi ko kuma za a tsaya akan tauqifiyya shi ne tauqifiyya tun alqur'ani magana Allah ce to suna kuma ishtihadi baka da izinin ka sanya mata suna ishtihadi daga wajenka shi yasa waɗansu suke ganin hatta da sunan da suka zo daga wajen sahabbai to matsayin sunaye tauqifiyya suke don abu ne wanda ra'ayi baya shiga ciki duk da yake waɗansu na iya ganin tartibin surori ishtihadin sahabbai ya shiga ciki amma dai zance mafi inganci dukkan su dai daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka same shi musamman in ka duba cikin al-itqan fi ulumil qur'an da kuma at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama za ka yi ta ganin sunaye ishtihadiyya yawwa wallahu ta'ala alam to yace bude at bi amri bil amri bil qital an bude ta da umarni da yaki ko zancen yaki an gane ko fa idza laqitum alladhina kafaru fashuddul wathaq an gane ko to yace wa khutimat bihi kuma ta kare da zancen yaki shine khutimat bihi tunda an yi zancen a kawo dukiya don saboda an yaƙi don Allah ha antum haula ito da auna ne tun fi kufi sabilillahi fa minkum man yabkhal to kaga fi sabilillahi na arafin jihad kaga ba dole sai kalma ta jihadi ko qital ta zo ba kamar yadda wani yake isa tsammani yawwa to wannan shi can kuma ayat da ta yi umarni da a yaƙi farko fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba riqab nan darba masdar ne na ba abin nan abin nan an fi'il al-amr ay idribu riqab sura ta gaba sai suratul fath yace budi at bi wasfi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin an bude ta da siffofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sifofin muminai wa ma wa'iduhu da abinda kuma Allah ya musu alkawari shine wa'iduhu ba wa'aduhu ba don ba su sun kai ba Allah alkawari ba wa'iduhu abinda an kai musu alkawari wa khutimat mithli zalika an kare da wannan shine aya wadda ta bude inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin can kuma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum gashi nan ila akhiril aya sura ta gaba sai suratul hujurat yace budi'at bin nahyi an at-taqaddum bayna yaday Allahi wa rasulihi an buɗe ta da hani da shiga gaban Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam shiga umarnin su kenan gaban umarnin su don ba wai inda za ka ganin Allah balantana ka ce ka shiga gaban Allah annabi kuma da ma in shina da rai ba wai ana yin ka shiga gaba gare shi ba in bukata ta kama tunda wani lokaci sahabbai suna shiga gaban shi in ana tunanin za a cutar da shi ba wannan akan yi ba amma in babu bukata dole baya za ka komawa yana da kyau mu fahimci haka wa khutimat bin nahyi عن المن على على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان karkare ta da hani daga gori ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gari ko kenan sai zaman tona alaka shi kan shi yin gorin kamar wani nau'i na na bijire ma shari'a an gari ko kuma ta bude da bayani wanda ya shafi Allah da manzon shi kai tsaye kuma ta liƙe da bayani wanda ya shafi Allah da manzon shi kai tsaye don mu gane yadda karatu shi ke ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih sannan qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal Allahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin wa budi'at an bude ta bi wasfi Allah subhanahu bil ilmi an sifanta Allah da ilimi ko ba haka ba inna Allah sami'un alim wa khutimat bi mithli dhalika an karkare da abin da ya kama da haka an gane ko tunda an kace qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bi kulli shay'in ali sannan kuma ana iya cewa wallahu basirun bima ta'malun Allah basir nan ba dole bane basirun mai gani yana iya ka wancan basira na na kallo an gane ko kenan sai zama to basira ta ilmi zai zama to shikenan an hada kenan dai abu guda ne kuna ganewa ko sai suratu qaf sura ta qaf budi'at bi dhikril ba'th ta bude da zancen kiyama ta yadda mutane tunda an ce bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum fa qala al kafirun hadha shay'un ajib a idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id wa khutimat bihi kuma an karkare ta da shi zancen kiyama tunda an ce yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawmul khuruj إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير كما هكذا كرشة كرشة سنالك نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سنعنا إيكار وني أبو تافارا دانشان أنبتون القرآن قاف والقرآن المجيد كما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد wanga bai kawo shi ba amma dai ana iya kara shi sai saboda munasaba cikin suna da yawa akwai abin nan suratul zariyat budi'at bi qawlihi an fara ta da farkon fadar Allah subhanahu wata'ala inna ma tu'aduna la sadiq abinda an kai muku alkawli tabbas na kiyama gaskiya ne da tashi da hisabi wa khutimat bi qawlihi an kare da ida ita fa wailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'ad kaicin kafirai daga ranar da za a tayar da su daga yinin su wanda an kai musu alkawali ko yi aduna an kai musu narkon shi don yi aduna yana iya ɗaukar daga wa'ada ne ko kuma yi aduna yana ɗaukar daga wa'ada ishtiraki ne cikin wannan abin nan to almuhimmu dai wailun kai ce wasu suna cewa wani rahina cikin wutar jahannama amma nassin da yake nuna rahini cikin wutar jahannama bai inganta ba kalima ce ta bone ya tabbata gare su to don haka ita ma dai ta karkare wato da da abinda an ka buɗe da shi to ne ya kamata suratul tur imam suyuti yace budi'at an fara ta bi qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna azaba rabbika lawaqi' yana nufin farko farkon ta kenan tunda rantsuwar da an kai shi wanga kamar jawabul qasami ne kenan sai zamanto duk abu guda ne القسم يحتاج إلى الجواب والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور تو إنا جواب القسم إن عذاب ربك لواقع كنا تعلينا أكي إيه إن با حكم متم زي غاني با للي تبس عذاب أبيجن كيكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يتبت واشي وختمت بقوله كما سي أكا كركري سورة كرشة كرشان تكينا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون an gane ko to tunda an ce azaba ubangiji shi mai afkuwa ce kuma sai an kace su azzalumai suna da azaba kaga azaba azab sannan kuma an kace wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ko baka nan bane wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihu wa idbar an-nujum an gane ko to kenan yanzu nan ma shi ma shina da alaka da ayar domin ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wasbir li hukmi rabbika to in an ce ya hakuri ai tunda an ce inna azaba rabbika lawaqi' to kuma sai ka yi haƙuri lokaci zai zo kenan zai zama to duka ayoyin suna da alaƙa da juna wannan shine abinda waɗansu ɗalibai ba su iya fahimta sai su ga kamar magana ta yi nisa ba haka nan bane wani lokaci in kaga babban malami ya faɗi magana sai ka tsaya ka yi dogon bincike watakila a wannan lokacin ne za ka fahimta ina na an ka sama gaba ina fata ana fahimta ta suratul najmi imamu suyuti a cikin wani littafi marasidul mutali ya ce budi at bin najmi an fara da ambato ba a ce an fara da tauraro kenan budi at bi zikirin najmi haka za ka yi don ka gane karatun an fara da ambaton tauraro ya ce wa huwa surayya shi ne ake kira surayya sunan wani tauraro ne shahararre sai malam bahaushe ya ɗauka ko in ce sauran ƙabilu sun ka ɗauka suna ce mamace surayya eh akwai kuma wani telefon da ake cewa turayya laraba suna cewa turayya musamman larabawan libya sa'un ta'un suka mai data talata har da bahaushe ma shi ma talata yake cewa yau mutola sa sai ce ranar talata to larabawan libya ma haka suke cewa yau mutola ta to wannan turayya din an gane ko tauraro ne sananne a wajen larabawa to shi ko wannan telefon da ake amfani ake cewa surayya saboda yana aiki da tauraron dan adam shi yasa ake cewa surayya abin da ya yi ƙololuwa kenan ya ji nisa e turayya ya ce to hutimat bi zikiri shi'ira sai an ka karkare da ambaton shi'ira shi ma wani tauraro ne inda Allah ce wa annahu huwa rabbu shi'ira an gane ko wa hiya najmu an gane ko ita ma ta wahiya najmu ita ma tauraro ce ban sani ko mun fahimta ba to wannan shi ne abinda Imam Suyuti wato ya kawo to cewa surayya ba dole bane malamai duk sun tafi akan cewa surayya ɗaya ake nufi waɗansu sun tafi cewa dukkan taurari sai ta zamanto aljinsiya in an ce surayya ta zan al'ahadiyya kina akwai tauraron da ake nufi amma an ce jinsiya ce duk tauraro ya shiga ciki ban san ko mun fahimta ba to wannan shi dai ne sai dai kuma ba dole ba wannan kadai bayan an yi zancen annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen shi cewa sun riki ababen bauta a fara'aitumul lata wal uzza to sai aka karkare da bayanin al'ummomin da sun kai shirka da makomarsu kenan da haka su ma waɗanda mushrikai ba tsire ma Allah sun kai ba eh wa annahu ahlaka adan lil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha kina an bude da zancen mushrikan da suka karyatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan an yi masa wahayi to an karyatar da annabawa gabanin shi kuma kakalamarin ya kaji ban sani ko mun fahimta ba ko kuma ka ce a'a an bude da zancen alqur'ani don an ce in huwa illa wahayin yuha to tunda an tabbatar da wahayi sai an ka ce afa min hadha alhadith ta'jabun an ka karkare da shi yanzu da wannan wahayin da Allah ya yi kuke ban mamaki kuke mamaki nan ma sai ka kara wata eh duk dadi na ba a wasa da shi sura ta gaba sai suratul qamar yace budi at bi iqtirabis sa'a an yi bayani kan cewa kiyama ta matso ita ce as-sa'a sannan as-sa'a montur agogo shi ma ana kiran shi sa'a a yanzu larabci na zamani tunda can da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu agogo sannan as-sa'a wani lokaci ana nufin lokaci duk da ya shiga ciki wa khutimat an karkare ta bi qawlihi balis sa'atu maw'iduhum wasa'atu adha wa amar ba a cewa amar wa amar saboda ra'un din tana da shadda idan harafi yana da shadda in za a tsaya kan shi sai an danna shi ila rabbika yawma idhinil mustaqar an gane ko abin nan yaqulu al insanu yawma idhin aina al mafar ba a ce aina al mafar da an ce aina al mafar an kashe ra'un daya masu karatun qur'ani kuma da dama suna tafka banna a wannan guri eh yawwa to almuhimmu da ta kare da zancen kiyama bali sa'atu maw'iduhum kaw alƙawalin da an kai musu lokacin da za a yi musu wannan azabar kiyama can na Allah shi jirin su inna rabbaka labil mirsad Allah kai mun tsari ar-rahman suratul rahman yace iftatahat bismil bismil bismillah jalla jalaluhu ta bude da sunan Allah wanda daukaka Allah ta daukaka domin jalalu tana nufin daukaka to jalla jalaluhu daukaka Allah ta daukaka don babu irin ta eh dalili kuma babu irin ta don shi Allah babu wanda ya taimaka mai samu girma alimul ghaibi wash shahadati al kabir al muta'al in ka diba wajen al muta'al kin nan a cikin tafsiri na at tahrir wat tanwir da ibn ashur wa alaikum assalam wa rahmatullah yace al muta'al fi ga cewa take nuna abun da kanshi na ya habaka in ka ce a alaituhu ni na daukakar da shi al muta'ali wanda daukaka shi ta shi ta ta kanshi ba wanda ya taimaka mai kowa akai in mallami ne in mai kuɗi ne in mai mulki ne in ma wace ɗaukaka ka samu duniya akwai waɗanda sun ka taimaka maka kai wannan matsayi sannan kuma akwai waɗanda ke ba wannan ɗaukaka taka kariya eh in ba Allah ba a yo wani na ɗaukaka shi ba a taimaka mai ba babu shi kuma duk ɗaukaka ka kana neman kariya ba shi Allah bai neman kariya ga kowa wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi to kaga rashin sanin balaga ta larabci sai ka zo ka ce mata alima ɗaukaki a'a wanda ɗaukaka shi ba wanda ya taimaka mai ya same ta domin ta'ala shi da kanshi na ya ɗaukaka ba ɗaukakar da shi an kai ba kabira mun gane wannan ko sai ya ce to wa hutima ta ƙari ko ya ce wa hutimat bihi ta ƙari da zancen ambaton Allah kenan fi qaulihi inda Allah ce tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram fi jil jalali wal ikram dinnan shine ar-rahman Allah daina qul Allah aw idu ar-rahman ayyan ma ta da'u falahu al-asma'ul husna sai kuma lokaci bai kai ba alwaqi'a yace suddirat daga sadru na kirji to shi kirji shine a farkon dan adam sai an kace suddirat an bude ta usulubi ne ya canza usulubi bai son kullu yace maka budiat suddirat bi dhikri azwaji khalqi thalatha an bude ta da ambaton azwaj na azwaj tana ba mata ta kanuji ba nau'uka nau'uka na halittu guda uku na tashin alkiyama ashabul yamin ma'abuta dama waɗanda za a ba littafin su hannunsu na dama Allah ya sanya mu daga cikin su wa ashabul mash'ama da kuma waɗanda za a ba hannunsu na hagu Allah kai mu sani wasabiqin da waɗanda suke magabata su kuma asabiqin suna da cikin waɗanda za a ba littafin su hannunsu na dama amma madaukaka na cikin su shi yasa an ka bambanta su yawa kan gaba amma wani bai gane ba yo su asabiqin da ai suna cikin ashabul yamin amma an bambanta su saboda suna da wani matsayi wata daraja wanda su wadancan ba su da ita yawa yace to wa khutimat bi mithli zalika an karkare ta da wannan fi qawlihi fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al mukaththibin ad dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim suratul hadid imam suyuti yace budiat bi wasfillah ta bude ne da wato an bude ta da sifanta Allah subhanahu wa ta'ala wa khutimat bihi kuma da shi an ka ƙari ina fata an fahimci ni to menene an fara da sifanta Allah subhanahu wataala don an ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard tunda ita bata da wa ma fil ard suratul hadid ita wal ard ne gare ta da hashr da kuma saf su ne suke da wa ma fil ard da har da mai alqur'ani an gane ko yawwa to sannan kuma ta ƙare da shi abinda ake nufi shine ƙarshen surar an nuna wa annal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim to dukkan su bayani ne game da abin da shahi ubangiji Allah subhanahu wataala kai tsaye wa fi akhiriha ya zo ƙarshen ta an gane ko وفي صدرها عفوا يا ذو فرق سورة آمنوا بالله ورسوله كي إيماني الله دا مضيش وفي آخرها يضو واتقوا الله وآمنوا برسوله an gane ko saboda can baya ya ƙara zancen bayani da tasbihi da sufin Allah sai ce aminu billahi wa rasuli duk waɗancan ayoyin na farko suna magana ne kan sifanta ubangiji to ayoyin da za su bayan su kai tsaye kuma sai su magana kan masu shi yasa ce kenan ya zo farkon ta sannan ya ce wa fi sadri ha zikirun nuri an ambaci haske a farko farkon ta an gane ko yawwa sannan kuma wa fi akhiriha ya zo ta zikirun nuri kuma a ambaci kuma shi kan haske da ya ce huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur sannan kuma ta ma ya ce ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih yaj'al lakum nuran tamshuna bih wannan kenan sura ta gaba sai suratul mujadala ko suratul mujadila ya an ce suratul mujadala ya kuma matsayin masdar sura wadda aka yi bayanin jayayya almujadila kuma in an kai matalin kasra ta kuma wato sura ta mace mai jayayya ismul fa'il kenan fi awwaliha ya zo farkonta zikru man sami zikru man sami Allah min auliya'i ambaton wanda Allah ya ji bayanin shi daga cikin waliyan Allah masoyan Allah qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ko ba ka dan bane wa fi akhiriha ya zo karshen ta zikru man radiyallahu anhu wanda Allah ya da shi min ahbabi daga cikin masoyansa dan ta bude da bayanin masoyan Allah ta karkare kuma da bayanin masoyan Allah ulaika hizbullah ala inna hizballahi هم المفلحون na fata an fahimta sannan ita ce suracin alkur'ani kadai wadda babu ayar da babu sunan Allah cikin ta Allahu Allahu duk ayar da a cikin suratul mujadala tun farko ƙarshe sai ka samu sunan Allah ko ɗaya ko fiye haka eh ita wannan ta banta da wannan kuma raddi ne ga kafirai da yaran su karnin turawa wanda suke ce musulunci bai kiyaye haƙoƙin mata ba Allah da kai ne ya sauƙi ki ayoyi don kare haƙƙin mace kuma ga sunan ba wagga ɗaya ba kai ka taho saboda baturiya ba ta maka ƙwaƙwalwa dan musulmi ka lalace ka tambaɗi Allah kai mana tsaki suratul hashr yace awwaluha ya zo farkon tasabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim ko ba haka ba abin da ke cikin sammai da kasai na tasbihi ga Allah Allah shine al-azizu mabwayi al-hakimu gwani wa fi akhiriha ya zo karshen ta yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard nan babu wa ma fi al-ard karshen surat yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa huwa al-azizu al-hakim kiran dai an bude da tasbihi an kare da tasbihi an bude da sifanta Allah an karkare da sifanta Allah subhanahu wa ta'ala sura ta gaba sai suratul mumtahina ko suratul mumtahana ya an ce suratul mumtahina mace da ta zo daga makka zuwa madina saboda ta jarrabi abinda aka faɗa mata game da musulunci kina ita ce za ta jarraba musulmi an gane ko eh mumtahina ismul fa'il kenan suratul mumtahana matar da za a jarrabe ta domin ita idan ta zo za a jarrabe ta na a mai imani ce da gaske ba za a mayar da ita ba ko kaka to kaga ita ma zuwan da ta yi don ta jarraba ne ta gani to shi yasa ana kiran suratul mumtahina suratul mumtahana amma mumtahana shi fi shahara kuma shi ya fi fitowa da lafazin alkur'ani don Allah ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ngari go ya zo farkon ta awwaluha inji imamu suyuti farkon ta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya kab ku riki makiyina da makiyinku masoya waliyai waɗanda ku jibin talamarinku izuwa gare su wa akhiriha وآخرها كرشنتا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كم كجب إن تلمر مترند الله وشير سو تأسوا لما كان الله لي أنغاري كو سي أمين أمين أبونا كرشي آه وي إزو بيرنا مالا بلو أبالي أكيد يدي جمعة أبالي كو أي wani bi karatun ma yana sawa in ana tsakayi sai kaga sauki yana zuwa kuma waɗanga abubuwa na ilimi muna son na samu a karkare su saboda muhimmancin su game da tafiyar ilmi bangarori na waɗanda wani lokacin ma wani bai ma san da akwai su ba bai taɓa jin su ba to gawa ma kuma zai tsayawa shi karatun irin wannan saboda ɓoyewar da ake yi kuma wani lokacin akwai bangaren da aka ba ƙarfi cikin ilimi wani ba a ba shi ƙarfi to duk sai ya kawo irin waɗannan abubuwa yasa dole sai an yi haƙuri waɗansu abubuwa a ta program kaɗan kaɗan ana saka su gwargwadon abin da Allah hori mana as-saff suratu as-saff yace awwaluha ya zo farkon ta lima taquluna Allah ce dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa yace annazir fil jihad wanda sanadiyar saukar wannan aya waɗannan ayoyin jihadi ne ko ba haka ba wa fi wa akhiruha dhikru ansarillahi alladhina jahadu min qaumi Isa alayhi salam karshe kuma sai an kai bayanin waɗanda sun kai jihadi waɗanda sun gabaci mu'minai kenan ya kamata su yi koyi da su an gane ko ita ce munasaba eh dambi ko ka inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan imma mutum bai gane wannan ba ay yuqatiluna li jihadina sanan waɗanda sun ka taimaki annabi isa idan za a yi yaki ai don a taimaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi to su ko waɗancan sun taimaki annabi isa kenan duk dai an yi tarayya cikin kasancewar sahabbai saboda in ba haka ba wani lokaci sai abu yayi nauyi mun gane ko eh وفي أولها يا ذو فركنت إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا قاشرا وفي آخرها يجا أبنا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وفي أولها يا ذو فركنت مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد an gane ko annabi isa ya bushara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi akhirha ya zo karshen ta wa bashiril mu'minin shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi bushara kidan yana daga cikin ayyukan annabawa sun yi tarayya ga bushara ga waɗanda sun kai imani eh yace bude at bi wasfillahi an bude ta da siffa da bayanin sifofin Allah subhanahu wanda yake ya tsarkaka wa khutimat bihi kuma ta kare da shi da shi aka karkare tunda an ce yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim kaga nan duk sifofi ne na Allah sannan kuma wallahu khairur raziqina kuma sifofi ne na Allah an gane ko yawwa wannan ya kamata mu gane sannan ita suratul jumu'a da ita da suratul taghabun su suka bude da yusabbihu yusabbihu to da kuma suratul hadidi da suratul hashr da suratul saffi suka bude da sabbaha sabbaha kenan sabbaha fi'li madi ne yusabbihu kuma fi'li mudari'i ne ita ko suratul ala sai ta buɗe da sabbih isma sabbih isma kenan asalin shi sabbih isma rabbikal a'la fi'li amri ne don haka dan Allah ya umarni a cikin suratul a'la a cikin suratu wato al-hadid da suratu al-hashr da suratu saffi sai ya nuna an yi don ya ce sabbaha a cikin juma'a kuma ya rubuta ya nuna yusabbihu fi'li mudari'i wanda ya nuna ana yi yanzu kuma gaba ma za a yi ko kai ko baka yi ba akwai masu yi mun gane wannan yawa sannan ita hadidi yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi babu wa ma fil ardi amma cikin hashar da kuma safi akwai wa ma fil ardi mun gane ko wallahu a'lam na'am kuma yadda na su malamai suke fassara yusabbihu kuma inda suke fi'ili suna cewa ma fis samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi abin cikin kasa yusabbihu lillahi na tasbihi ga Allah eh haka nan ne kamar malaman zaure galibi suke yin wannan fasara saboda ita hausa an gane ko shi larabci ana iya gabatar da fi'ili ko fa'ili duk ɗaya ne ma'ana tana iya canza amma dai larabci ana iya hakan ga ana iya cewa an gane ko al-ma'budat tusabbihu Allah kuma ana iya cewa tusabbihu al-ma'budat Allah shi larabci bai da matsala yana da cikin khasa'isul lughal arabiyya amma hausa ita ba ta da wannan to shi su dole sai sun maido shi da yarensu eh an gane ko ita hausa fa'ili take gabatarwa abin da ke cikin sammai da ƙasa yana tasbihi ga Allah ba a cewa yana tasbihi ga Allah abin da ke cikin sammai da ƙasa wannan ba hausa bace ban sani ko mun fahimta ba shi ne wato yaren hausa abba ya ɗauka shi yasa sai sun yi maka yadda za ka fahimta ina fata an fahimce ne khasa'isul lughat ake kiran shi mun gane ko suratul munafiquna ba a ce suratul munafiqina ba ya kamata a ce suratul munafiqina ai idafa to amma sai ka suratul munafiquna to shine malamai suke cewa wannan sai a kira shi mabniyun alal hikaya dama sura uku suke da wannan cikin qur'ani suratul mu'minuna suratul munafiquna da suratul kafiruna su kadai adda wannan ba ai idafa ba ne hikaya ce sai ka ce qara'tu sura qara'tu suratul mu'minuna kenan suratul mu'minun sai ka hade shi gaba dai maf'ulun bihi mabniun ala al-hikaya qara'atu suratul kafiruna qara'atu suratul munafiquna mun gane wannan ko kuma malamai suka to me yasa su kadai aka bambanta saboda mutanen duniya gaba ɗaya ba su wuce daga mutum uku ko dai ka zan mumini ko ka zan kafiri ko ka zan munafiki to tun da waɗanda uku na kuma sai an kai tamyiz su a cikin surorin alqur'ani wallahu a'lam ban sani ko an gane ba yawwa to ita fi awwaliha ya zo farkon wannan sura fasaddu an sabilillahi su munafiqai sun kange mutane daga bin hanyar Allah wa fi akhiriha ya zo ta la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ku bari ƴaƴanku da dukiyanku su kange ku daga biyan Allah kun ta abin da ya shagaltar da kai kamar abin da ya kange ka ne don mu gane wa awwaluha kuma farkonta idza ja'aka almunafiquna idan munafiqai suka zo maka ana magana ne kan munafiqai wa fi akhiriha kuma yazo karshen ta walakin almunafiqina la ya'lamuna munafiq ba su da sani ba sa ganewa wa fi amin wa fi awwaliha yazo farkonta wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai tabbas manzon shi ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaidan munafiqai makaryata ne kuma wa fi akhiriha karshen ta wallahu khabirun bima ta'maluna Allah ya sani kenan waɗannan da ya baka labarin ƙarya suka yi abin da ke cikin zuciyarsu to khabirun ne shi Allah ba abin da ke boyewa gare shi dan ka gane kenan an yi magana ilimi ne na Allah sura ta gaba sai suratu taghabun yace fi awwaliha ya zo farkon ta ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai kuma ya san abin da kuke boyewa kuma ya san abin da kuke wato bayyanawa tu'linuna kenan wallahu alimun bi dhati sudur Allah masanina ga abin da ke cikin zukata nan zatu yana nufin ma'abuci as-suduru kirji ma'abucin kirji ma'abuciyar kirji ake son a ce in za a hausara shi to amma nan zuciya saboda cikin kirji take bangare na hagu sai an kace zati sudur an gane ko kinayatun anil qalbi don ba a ce wallahu ya'lamu aw wallahu alimun bil qulubi ma fil qulubi ba bi zati sudur mun gane wannan ko kuma sai ce ma tusirruna bai faɗi abu guda ba saboda ma allazi tusirrunahu wato ismul mawsul min shighil umum duk abinda kun ka boyi wa ma tudun duk abinda kun ka bayyana Allah ya san shi kuma duk ɗaya ne ga Allah babu abinda yake boyewa ga Allah in fil ardi wala fis sama yace wa akhiruha wa fi kenan wa akhiriha tunda can fi awliha yace karshenta alimul ghaibi wash shahada Allah ya san abin da ya koyu ko abin da ya hoku inji malaman zauri wash shahadata abin da ya bayyana duk ɗaya ga Allah babu abin da ke koyuwa ga Allah sura ta gaba sai suratul talaq suratul talaq yace fi awwaliha ya zo farkonta wa ahsul idda ku kiyaye idda ta mata kenan ayi lissafin ta don kan matan wani ya zama to bata ƙara idda ba ta aure yanzu ko mata ba wai mata wani ta aure ba in mace matan ne muka sake ta kake sakin ta ita ba kanta takarda ta saki kanta ko ta nemi alƙalin da zai ba ta takarda ko ka ko ka so ko ka zalunce ta ko baka zalunce ta ba ta je ta yi auren ta to kaga da abin ya ɓaci eh wata ma da auren ka ba sai ma ta gaya maka ba babu gidan alƙali babu komai sai ka sai an daura mata aure da wani duk fitin tunu ne na duniya Allah kai mu da tsari to tunda an ce a kiyaye ta sai wa qauluhu kuma Allah ya ce la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra bak sani ba Allah tana yiwa ya haddasa wani abu nan la'alla ba wai Allah yake shakka ba kai ne da baka san gaibi Allah ya ce maka la'alla Allah ya rusuba zalika amra in Allah na haddasa kuma haddasa ya sani amma kai la'alla fi haqqil ibadi tufidu wato al-ihtimal wa fi haqqil Allah ta'ala tufidu at-tahqiq in dai game da ubangiji na to tabbas ta kanuhi amma in kai bawa ne to kai ta ɗaukar yalla gare ka don baka abin da zai zo gaba in ta zo ga mutum sai a ce littamanni ko littamanni ko littamanni ko littarajji ko lilihtimali yana yiwa bai kasance ko bai kasancewa yace to wa akhiriha ya zo karshen ta wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye sani daga dukkan komai kenan sai ta magana ilimi an gane ko da kididdigewa kenan tunda na aizance a kididdige idda kuma an yi zancen Allah ya kirdige komai da sani kenan kuma hukumce hukumcin da ya umurce ku da su ya san in kun yi ko ba ku yi ba sai abin nan sura ta karshe suratu tahrim eh tahrim kenan yace budi at bi zikri azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an karkare ta an bude ta hi afwan budi at an buda ta da ambaton bayanin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa khutimat an karkare bi zikri zaujatihi fil jannati asiya matar shi a cikin aljanna asiya binti bint muzahim an gane ko imra'atu fir'auna matar fir'auna cewa asiya matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin aljanna yana bukatar sai an samu dalilai waɗanda sun ka tabbatar da haka an gane ko ita dai Allah ya a aljannata kuma su matan aljanna dama idan miji da mata duka suka je aljanna to kiran shi kiran an huta idan sun ka je wuta to wuta babu ma zancen a samu sanari balli har zancen auratayya to idan miji ya zan dan aljanna mace yan wuta kuma shi kenan shi shina da huru la'ini ba dalla to idan mata ta kasance yan aljanna to sai kuma mijinta zan dan wuta to ita na da bukatar miji to ita ko aljanna Allah ya ce duk abin da kake bukata kana da shi kenan dole na za a samu musu mazaje a can to sannan idan mace ta armi maza goma misali wanga ya rasu wanga ya rasu ba kan mu ce saki saboda saki ba to sai Allah kadar duk sun ka shiga aljanna har ita to yanzu ya za a yi shin na harko shi ne bijinta ko na karshe ko ko kaka akwai maganganu za ka ga waɗansu suna ganin mijinta wanda yake samun ɗaukaka da daraja cikin mazan to shi za a fata wanda yake su samun ɗaukaka misali a cikin aljanna to sai a bata wanda yake wasu kuma malamai suna ganin a'a mijinta na ƙarshe shi ne a mijinta wanda ya ta mutu da yake aure shi aure shi ko ko ya mutu ya barta ba ta aure ba ta mutu ta iske shi misali sun ka ce saboda haka da Allah ya sa kada ba za a aure mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba don mata shi na aljanna an gane ko wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada Allah hana wannan to wannan shi dai ne kinan zance wanda ya hito a hidi amma duk da haka kuma Allah ya hada aure su saboda matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam uwayen mu'minai ne mu'mini ne kinan ko fil hurmati an gane ko fil hurmati wal ihtiram domin Allah bai yarda ba don an ce matan mu'minai na kuma ayi halwa da su dan ya ce wa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum azharu li qulubikum wa qulubihinna yace to maryamu bintu imrana da kuma maryam mata iya imrana kenan nan ma suna ganin kamar sun kawo cewa ita ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin gidan aljanna wanda shi ma wanda yana buƙatar dalili yawa yace to wa fi awwaliha kuma ya zo farkonta mubaharatu azwajihi alaihi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi mai mubahara ma'ana sun bijiri mishi shine mubahara amma in ka ji laraba sun ce mubahara shine a hito ayi zanga zanga larabcin zamani yawwa wa fi akhiriha ya zo karshen ta khiyanatu imra'atai nuhin wa lutin yaudarar da matan matar annabi nuhu da matar annabi lutu sun kai musu lahu ma gare su tahziran dan a tsorata su li ummahatil mu'minin ga ummahatul mu'minin iyayen mu'minai matan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wa takhwifan da tsorata suwa an gane ko tsoratarwa ba kuma ga sauran mata tunda in mata annabi ta shiga wuta to mata wata yin saura babu ina fata ana fahimta ta to amma su matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su tunda Allah ya tsoratar da su ba su saba ba kuma da an ka ce mata annabi nuhu da mata annabi lutu sun yaudare su yaudara ba ta auratayya ba yaudara ta aqida babu annabin da ya taba auren mazinaciya ina fata ana fahimta ta to da wannan kake gane cewa ashe baka da wani gata ga Allah in baka bi Allah ba tunda mata annabi nuhu shi na daga cikin ulul azmi rusul tattaye wuta mata annabi lutu tattaye wuta mazan su suna aljanna babu wani mutum da yake da gata ga Allah sannan dan annabi nuhu cina wuta baban yana aljanna sannan annabi ibrahim baban shi na wuta shi shina aljanna an gane ku to kenan ɗa na iya ta yi wuta uba ya ta yi aljanna annabi nuhu da ɗan shi ɗa na iya ta yi aljanna uba ya ta yi wuta annabi ibrahim da baban shi mata na iya ta hiya wuta mijinta ya ta yi aljanna mata annabi nuhu da annabi lutu sannan miji na iya taya wuta mata ta taya aljanna matar fir'auna wanda Allah ya ce innahu kana aliyan minal musrifina wanda ce shi Allah na ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace kai shi ubangiji na ma yace kai ya ma he ubangijin ne duk wani ubangiji da akwai shi na ogan alloli kwata kwata yace ana rabbukumul a'la shine ar-rabb kaga ar-rabb shine al-khaliq al-malik al-mudabbir yace to kuma al-a'la ogan alloli shine a'la to amma kafircin shi bai sa ba mata shi ta ta wuta don haka in kana gyara aikinka ka gyara aikinka in ba ka gyara aikinka bari jin duk wani shina maka wani cece ku ce aikin banza da yanka ta yi kiyama duk mutane halittu bayan Allah ne shi yasa annabawa sun yi kowa bin Allah in sun ka ce abu kaza haram ne su ma gudun shi suka yi in sun ka ce abu kaza halat ne su ma yi suka yi gurgudu sai abinda Allah keɓance su da shi ya ce wanga kuna keɓance ku da shi shi kaɗai aka keɓance shi shi ma sai an samu nassi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da mata tara ko ba haka ba to mu kuma an ce mu tsaya ga hudu dan Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin su sun kai kowa bin Allah amma ya za a yi wani mutum ya ce ya shiga gaba ya ce shi ya halatta ma mutane ya haramta ma mutane kuma ya halatta ma kanshi ba addini bane kenan ya koma ubangiji to don haka ya kamata mutane su yi hattara yahudawa ɗiyan annabawan Allah ne amma da basu bai Allah ba wutar jahannama za su wanda duk bai bai Allah ba ba wani baka da wata kima baka da wata daraja in baka bai Allah ba domin Allah shi ya fi kowa to shi ya halicce ka kuma yace ka bi shi kuma kace ba ka bi shi ka taka doka kai kuma kace kai kana da hanyar da zaka bi ka tsira ka tsira gidan wa babu wa zai iya tsiratar da kai to Allah ya kyauta to ina ganin malam Bello sai a dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka al-mulk kenan suratul mulk budi'at bi wasfil qudra an buɗe ta da bayani na ƙudura ta ubangiji tabaraka allazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wa khutimat bi ma'ana an karkare ta da ma'anan ta take nuna Allah yana da iko wa huwa ajzul khalqi an nuna kasawar halittu fi qawlihi faman ya'tikum bima'in ma'in wa zai zo muku da ruwa masu buga ayan Allah ya tafiyar da su babu kenan shi yake da cikakken kudurar da zai kawo muku su ban sani ko mun fahimta ba yawwa eh kafin mu ci gaba da karatu matsalar da muka kawo cikin suratu tahrim cewa asiya da kuma maryam za su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin aljanna nan mai ta'aliki ya kawo cewa wa alam annahu jaa fi ahadith idda marfu'a anna asiya bint muzahim wa maryam bint imran zawjata زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة كنا حديثين ضعيفين كما كان تعقاري سورة تقبا سي سورة نون يتشي بدأت أنبودة بقوله تعالى دفتر الله سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون كيبك كسنتي النبي صلى الله عليه وسلم game da ni'imar ubangijinka wato mahaukaci raddini ga kafirai da suke cewa wa ya kuluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wani lokaci kuma suna siffanta shi da cewa mawaki ne wani lokaci sun manta shi da boka wani lokaci masu ce makaryaci ne wa qala kafiruna hadha sahirun kaza to dan haka dai in ka ce za ka yi tsaye bisa ga aikin gaskiya to ka shirya komi darajar ka mutane in kana faɗin abin da ransu yake saba yake saba ma rayukansu abin da ke saba musun zuciyarsu to za su soke ka shi yasa ba su kan mutum bane an matsala a auna a gani shin abin da an ka soke shi da shi akwai cikin shi ko babu nan na aikin yake an gane ko yawwa shi yasa ma nuni Allah ce fa zakkir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun yace to wa khutimat an karkare ta بقوله دفتر الله ويقولون إنه لمجنون إن الله تي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون كاغري سن يزنتن هاوكا دين كما أني مناسبة دا زنتن هاوكا to sannan kuma wani abu wanda za mu ƙara shine nun wal qalami wa ma yasturun Allah ya rantsuwa da alƙalami ko mun ce alƙalamin da ake rubuta Qur'ani ko mun ce alƙalamin lauhil mahfuz ko mun ce a dukkan alƙalumman da ake rubutu da su ƙur'ani da zai shiga ciki to kuma wa ma huwa illa zikrun lil alamin sai ta karkare kuma da zancen ƙur'ani wanda munasaba sai mu ƙara ta duk da ke ba musuyuti bai kawo ta ba an gane ko yawwa shi yasa da mun faɗa ilmul munasabat munasabat qatta ta'addadu eh kinan tana yiwa su yawaita yawwa kuma ba matsala bane dukkan su in dai sun zamanto daidai sai a karba tunda ilimi ne akwai ijtihadi a cikin shi mun gane ko wallahu alam yace alhaqa dai ne daga cikin sunayen kiyama wanda kiyama malamai suna karatu kanta ta faskoki daban-daban kan ayoyi da hadisai da kuma sunayenta waɗanda sunaye ne da kuma wato sifofinta da kuma wani lokaci abubuwan da za su afku a cikinta da kuma wani lokaci abinda an kai idafat yinin zuwa gare shi ana kiran kiyama yawmul fasl domin Allah zai yi rarrabe tsakanin makaryata da masu gaskiya an gane ko ana kiranta waqi'a saboda za ta afku ba wanda ya isa hana ta afku idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba an gane ko to kana iya daukar dukkan su wadanda sun kaso yawmul faza yawmul faza al akbar to da sauransu idafa dai tana da yawa shi yasa ma Imam al-Qurtubi yace sifofin da an ka kawo cikin ta za su iya kai kusan 80 ko 82 eh Ibn Hajar al-Asqalani yace inda za a bibiye su ma za su wuce haka cikin al-Qur'ani yawmal azifati yawmat tanad da sauransu yawmut taghabun yawmul hashr yawmul hasra to ga sunan dai ko ba haka ba kuma kowane sunan yana nuna akwai wani abu ne da abu shi yasa akwai munasabar da ta nuna shi yasa an ka an ka abin ga yau wato alhaqa yace budi atbil haqa daga haqa ne shine abu ya tabbata shi yasa an ka kira gaskiya alhaqu an gane ko shi yasa an kira alhaqu to alhaqatu kamar ismul fa'il ne na haqa shi yasa Allah ce li yuhiqqa alhaqa wa yubtila albatil to alhaqa gaskiya ko kuma alhaƙa tabbatatta don saboda dama gaskiya tabbatatta ce ya ce wa khutimat an ƙarƙare ta wa innahu la haƙƙul yaqin wa innahu shi alƙur'ani la haƙƙul yaqini gaskiya ce ta yaqini kaga kalma ta haƙƙu ta su ban sani ko mun fahimta ba ta fara da abin da yake gaskiya kiyama gaskiya ce kuma qur'ani gaskiya ne ban sani ko mun gane ba ko kuma a'a ita alhaqa kiyama qur'ani ya bada labarin ta shi kuma qur'ani ne da bada labarin ta wa innahu alhaqqul yaqin ina fata ana fahimta ta an gane ko wannan yana kuma munasaba ta gaba wanda Imam Suyuti bai kawo ta ba da Allah ce alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa sai ce kazzabat thamud wa adun bil qari'ah kaje ce samudawa da adawa sun karyatar da kiyama ko ko ba haka nan bane to can kuma karshen ta sai Allah ce wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin mun san da cikin ku akwai masu karyatawa kaje saboda nasaba ta bayyana kenan waɗancan kafirai da suka karyata kuma mutanen makka mun san cikin ku akwai masu karyatawa wannan munasaba ita ma sai mu ƙara da ita ko ba haka ba sai sura ta gaba sa'ala sa'ilun yace an gane ko sa'ala duk da yake abin da akwai kira'o'i kamar kira'ata nafi da yake karanta sala in ba manta ba ina ganin war shi ne yake karanta sala sa'ilun to in an ce sa'ala ya tambaya sala kuma wasu malamai sun ce tambaya ce an kai takhfiful hamza wasu sun ce a'a sala sa'ilun sala daga sala yasiru ne bai nan ba daga sa'ala yasalu ba mai gudana ya gudana kenan ruwan da ke kwarara na wutar jahannama sala sa'ilun bi azabin waqi' eh to ai shi sala wato wanda kira da tazo shin sa'ala na an kai takhfifi ko ko a'a daga sala yasiluna domin shi sala yasiluna abu yana gudana eh as-sailu an gane ko eh kamar nan kira'o'in sun bambanta wasu malamai suka ce duka ba da su dai takhfifil hamza ne akai wasu malamai suka ce a'a wanga sa'ala yayi tambaya waccan kira'a kuma sala yasiru ne yawa mai tambaya ya yi tambaya game da azaba mai afkowa to cin kuma sala yasiru kenan sala sa'ilun mai gudana ya gudana bi azabin waƙai ruwan zahi kenan wanda ke gudana yana gudana ne tare da azaba mai tsanani waƙin tabbatatta kuma lil kafirina za su tabbata ne ga kafirai Allah kai mu tsari amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram sai ce bude at bil wa'di bi yawmil qiyama an gane ko an bude ta da yin alkawali da cewa qiyama za ta afku don an ce lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arish تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا wa narahu qariba kaji kiyamar ta bayyana yace to wa khutibat bihi kuma an karkare wannan surat bihi daidai alƙawalin daidai kiyama khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla dhalika al-yawm alladhi kanu yu'aduna yinin da an kai musu alƙawali zai tabbata gare su to sai sura ta ƙarshe ita ce suratu nuh sura ta annabi nuh an gane ko yace budi at bil wa'id bil azab al alim an bude ta da narko inji malaman zauri wa'id narko kecewa alƙawali na azaba bil azabi da azaba al alim mai radadi inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim yace wa khutimat bihi kuma an karkare ta da bayanin azaba fi qawlihi inda Allah yace wato ughriqu fa udkhilu naran ina fata an fahimce ni yawwa kenan an an karkare ta da zancin azaba kenan azabar da an kai musu alkawari kenan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran sai an ka shigar da su wuta an gane ko kaga kenan wannan azabar da an kai musu alƙawali ga ta tabbata ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma kana iya cewa an buɗe ta da gargaɗin annabi nuhu sannan kuma an karkare ta da addu'ar da annabi nuhu ya ga mu'minai tunda ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihim adhabun qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin to kuma sai ce rabbi ighfirli wa liwalidayya kenan bayan annabi nuhu yayi da'awa mai imani ya bayyana wanda bai imani ya bayyana sai addu'a ga mu'minai ban sani ko mun fahimta ba sannan nan akwai wani abu ukhriqu an nusaddasu an yi musu azaba da abu mai sanyi bai ce thumma udkhilu naran ba sai ce fa udkhilu naran sai an ka shigar da su wuta to yana daga cikin ƙarin tsananin azaba abu na cikin sanyi kai tsaye a juya cikin zafi in kana sun gane wannan ɗauki ver an gane ko abu na kwalba ka zuba mishi ruwan sanyi sai ya yi ƙanƙara ka zube su ka zuba ruwan zafi ka ga yadda zai yi ko ka zuba mai na zafi kai tsaye ka cire su ka zuba na sanyi sai ka ja ba da fas to buɗewa na shiga ko to ka ji magana to kenan ga azaba ta su azaba ce mai raɗaɗi shi yasa ma da Allah kawo buzancan kafirai a cikin suratul najm yake cewa wato wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl sai ce innahum kanu hum azlama wa atgha kaga mutane da wanda sun yi ta'addanci kuma sai ya ce da udkhilu naran bai ce summa udkhilu naran ba dan annuna maka summa tana iya ɗaukar lokaci mai tsawo amma fa udkhilu naran kai tsaye aka juyar da su zuwa ga wannan azaba Allah kai mu nasari don ya kamata mu dakan suratul jin yace budi asbil wahyi ta bude bayani da zancen wahayi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yace to wa khutimat bi dhikrihi an karkare ta da kuma zancen wahayi dai fi qaulihi illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada tunda in Allah zai turo wahayi za a turo mala'iku adadin yana sabawa to kidan kaga kariyar da ake ba wahayi kahin ya iso an bude da zancen wahayi ya iso kuma an bude da yadda wahayi yake zuwa dan mu gani an gane ko عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ذلك دي وهي إنينا المزمل سورة المزمل أسلنش المتزمل an gane ko sai an kace almuzammil aka mai da ta'un ta koma zayu shi ne wanda ya lulluɓa da mayafi yace budi atbi qiyamil layli an fuɗe bayani da zancen ƙiyamun laili ya ayyuhal muzammil duk da ba a cewa ya ayyuhal muzammil mutanen mu muzammil suka ce a'a muzammil saboda shadda ga zayun da shadda ga mimun wa khutimat bihi kuma an ƙare da zancen dai ƙiyamun laili inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak sura ta gaba sai suratul muddathir yace budi'at bil inzari an bude ta da gargadi kumfa an zirke nan bayan ya ayyuhal muddathir shi ma muddathir ashirin shi mutadathir ne sai aka ɗauki ta'un aka maida ta dalun wa khutimat bihi an karkare ne da zan gargadin fi qawlihi fama lahum an tazkirati mu'ridin كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة شي قرآني أي أبن تنا ترواني كنا أنا تنا أتر da mutane ne ana musu gargaɗi don su tuna da abin da yake gaban su an gane ko sura ta gaba sai suratul qiyama an gane ko yace budi at bi dhikril i'ada an bude ta da zancen za a maido halittar mutane bala qadirina ala an nusawiya banana wa ihya al mauta da rayar da matattu wa khutimat bi dhalika kuma da shi an ka kari an gane ko ayahsabu al insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al mauta da shi dai ta karkari sura ta gaba sai suratul insan yace budi at bi dhikri shakiri wal kafuri an bude da zancen ambaton ashakir mai godiya ko wal kafuru da mai kafirce ma Allah ashakir ba sura ba ba mubalaga ba ban gane ko ba siga ce ta mubalaga ba ismul fa'il kafur kuma siga ce ta mubalaga to ya kamata a ce ashakur wal kafu don su zamanto duka siyar mubalaka amma sai aka wajen godiya sai aka kawo ismul fa'il wajen kuma kafircewa sai aka mubalaka hikma wallahu a'lam saboda godiya ko kaɗan ka yi ma Allah Allah zai lumka maka samun masu gode ma Allah kwarai akwai waya to ko ma kaɗan an ka samu sai ce inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura wajen godiya ko kaɗa Allah ya bukata amma kafur sai Allah ce kafuru mai yawan kafirci saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam na fata an fahimta ko kuma a ɗauki shakiran ta fuskar masu gode ma Allah ‘yan kaɗan na adadin su wa qalilun min ibadi shakur kafur kuma saboda mubalaga mai yawancin mutane sun kafirci ta nan ma tana iya hituwa ban sani ba ya ce to wa khutimat bihi an karkare da zancen mai godiya da wanda ya kafirce fi qaulihi inda Allah ya ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana sanya wanda ya so cikin rahamarsa wa yake sa cikin rahamarsa mai gode masa yawwa shakiran kenan والظالمين أعد لهم عذابا أليما su ne kafura ina fata an fahimci banda wannan kuma akwai ta munasaba ana iya ƙara ta da ke ba musu yuti bai kawo ta ba shine da yace hal ata alal insani hilun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana ya hudu zan halittar dan adam ko can ba ƙarƙashin ta waɗannan ya ce nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila sura ta gaba sai suratul suratul mursalat mursalat sifa ce ta mursal mursal ismul maf'ul ne wanda an ka tura mursala mace kenan mursalat jam'i ne na muannas as-salim an gane ko to irin waɗanga sifat kenan ana samun matsala wajen fassara su saboda sifa ce ita ko sifa tana ɗauka abubuwa da dama in ka ce almursalat wasu ce maka iska ake nufi wasu ce almursalat kaza wasu ce almursalat kaza duka yana iya ɗauka don mi don saboda sifa ce ita ko sifa tana iya dacewa da duk abin da ya zo sai dai a duba cikin nasoshi in duk nasoshi sun zo kenan duka suna iya shiga ko ko a hankalta mu siyaki a ce to wannan ya fi zuwa da siyakin aya ban sani ko mun fahimta ba إيه خفافا وثقالا ده مستقر ومستودع ده والصافات صفا ده والذاريات ذروة دوكا إيرن ودنن في أولها يا ظهر كنت إذا سورة المرسلات إنما توعدون لواقع للي تبس أبين ده أنك مكو القولي ما يتبتاني أنغانيكو وسيكو مفهم تبا يتيتو وهو مشعر بقرب وقوئه ينالون تيوا sanarwa kenan mushir yana sanarwa da cewa kiyama ta yi kusa ko azabar ta yi kusa an gane ko wa qillatu muqamihim shu'ur dai mushir sai ash'ara sanarwa yayi ismul maf'ul ne na ar-ruba'i inda shi ya jiya din shi ya sanar da shi to kenan sai zaman to ash'ara sha'ara shine ya jiya da kanshi ash'arahu kuma ya sanar da shi ismul fa'il ne na ruba'i mushirun yana sanarwa bi qurbihi da kusantuwar azaba wuqu'ihi kenan yace to wa qul wa qillatu muqamihim da kuma karamcin tabbatar su a cikin duniya tunda ya an ce kiyama ta yi kusa kenan kuma zaman su a duniya yayi ya karamta to wa fi akhiriha ya zo a cikin ƙarshen suratul musalat kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrim kaga qalilan na za su ciki nan zuwan zuwa azaba ya ya abin nan kina azabar da za ta zo kansu za ta tabbata kuma dan cin da za su yi dan kaɗan ne ban sani ko mun fahimta ba yawwa eh abin nan inna ma tu'aduna lawaqi lokaci dan saura kaɗan inna ma tu'aduna lawaqi akwai inna ma tu'aduna lasadiq wa inna dina la waqi' a cikin suratu az-zariyat can inna ma tu'aduna la sadiq wa inna dina la waqi' nan ko inna ma tu'aduna la waqi' fa idan nujumu tumisat an gari ko yawwa to wannan shi ne a takaice abinda sura ta zo da shi da yake akwai dan sauran lokaci za mu ƙara ko da sura ɗaya ce amma an gane ko suratun naba ya ce akhiruha ya zo ta inna an zarnakum azaban qariba mu su Allah tunda inna abu damiru litta'zim an zarnakum mun gargade ku azaban azaba qariban wanda take kusa kusa a wajen Allah innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba kuma azaba kusa take dan duk wanda ya mutu in kafiri ne ai da shiga cikin kabarin sa daga nan za a fara masa azaba ban sani ko mun fahimta ba yawwa kuma duk abin da an ka ce zai zo ne zuwa zai yi ina fata an fahimci ni wa huwa naba'ul azim atin atin ko in yaku sadru hadha al-yawm walla fa inna ghadan li nadhirihi qarib wa huwa naba'ul azim shine labari mai girma alladhi ko eh qarra qarrabahu bi qawlihi wanda Allah ya kusanto da shi kenan qarrabahu Allah ya kusanto da shi bi qawlihi kalla sayalamu kalla a'a sayalamuna za su sani fa inna sin domin ita sinun tadullu ala qasr al mudda tana nuna lokaci ya takaita ya gajarta khilaf saufa inda an kawo saufa ita ke nuna abu yana nisa cikin larabci eh khilaf saufa saufa to shi yasa akwai bambanci larabci in kaga an kawo kalima ga asalinta saufa tana nuna abin yana da dan tsawo sa kuma bai kai bai kai wato sa bai kai saufa tsawon lokaci ba an gane ko amma sa fi haqqin la fi haqqin nas tufidu at-taqlil wal ihtimal in kace sa aqulu ko saufa aqulu tufidu al-ihtimal wa fi haqqin Allah ta'ala tufidu at-tahqiq ulaika sayarhamuhumullah tabbat sayarhamuhumullah don Allah babu abin da ya gagare shi kenan an in ta zo cikin maganar dan adam saufa babu tabbaci mutum zai ce maka zan yi kaza yo ya san ma lokacin zai zo shi na da rai ba ballan talama hashi aikin ko shi na da lafiya ba ko shi na da karfin da zai yi abin ko kuma bai manta ba ma ko da shi na da damar da zai yi ban sani ko mun fahimta ba a ita summa tufidu al-atf ma at-tarahi ita summa tana nuna an hada ne da wani abu su su saufa ba sai an hada da wani abu ba ba su daga cikin huruful atf ita saufa harfin wato abin nan ci saufa da sinun huruful taswif ake kiransu taswif an gane ko ma'ana abu zai zo gaba shi yasa ake cewa sawwafa shay'a ai ya jinkirta shi daga saufa na an gane ko
wala saufa yu'tika tabbata da yake abin alkiyama zai faru sai zo da so ta nuna shi shi ne ta tafasa a kan so eh wannan shi kamar ga haƙƙin Allah ga mutane na aka maido shi duk inda ga haƙƙin Allah na babu nesa babu kusa shi ga Allah an riga an ƙari ga mu haƙƙin mutane za a yi cewa saufa an gane ko kuma yanzu da an ka ce ula'ika sayarhamuhumullah in ga Allah ne tabbas wanda Allah zai ba rahama ya san su amma ga mutane sayarhamuhumullah an bar ku saboda kakka zo ka yi rudut ka ji aya ta ce za a yi maka rahama ka zo ka yi zaman ka sai Allah ce sai yarhamuhumullah ihtimal ne gare ka don baka san zaka mutu kana da imani ko ba zaka mutu shi yasa annabawa da sahabbai waɗanda bayan Allah na gari kullun suna bauta ma Allah kuma kullun suna cikin tsoro da sauna kan abin da zai biyo baya ina fata an fahimci kaga sai ba za mu bambance ta ba da sirri da sofa a haƙƙin Allah haƙƙin Allah ba su da bambanci yau me yake da inna ma'ruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun zance abin mu taso ga game da haƙƙin Allah bai ba ko taso ba sai dai kai don ka fahimci maganar akai zance kai da Allah ce ma sa da saufa don ka bambanta ne kai domin kai akwai abin da yake nesa gare ka akwai abin da yake kusa gare ka amma shi Allah ba ba a samu su wai to dama ba wai bambancin a ce kamar Allah shi da akwai abu nesa ko kusa ba ai wajen karantarwa misali abin da yasa Allah ya ci imanin a cikin suratul duha da a nuna abin da ya shafi alkiyama yana da wato akwai kamar yana da dan ja
shine ga mutum Ga mutum, shine ai da an ka shi yasa nace maka fi haqqin lahi ta'ala fi haqqil insan in dai haƙƙin Allah ne shi ba ba ba abinci kamar zuwan magana cikin Qur'ani za a maida ta kai ga yadda kai za ka fahimta sai a yi maka bayanin shi hasbal mukhatab amma kuma ga- za a iya ce maka ma ka'idar ga yadda take amma ga haƙƙin Allah ga yadda take ga haƙƙin mutane ga yadda take Eh, shi dai ne har yanzu muke kan shi wallahu ta'ala a'lam to